الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتي قبل ثلاثة أتكوانا لتافنا المعدبة النبوية في آداب الحياة اليومية للنبي صلى الله عليه وسلم ضمت أشافنا التسعين النهي عن الشرب من ال إرب الإرب والآلية مكسورة هوهات عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن عن اجتناب عن اجتناس الأسقياء يعني أن تكسر أبوابها ويشرب منها ولقد أخبر علماء الحديث أن النهي هنا ليس من باب التحريم ولكنه مكروه والسبب في النهي والكراهة هو أن الآنية مثل الإبريق والجرة من حيث استقرار السموم والأدرار بداخلها وكما أثبت الطب الحديث فإن الأواني المكسورة تكون أكثر عرضة لتراكم الميكروبات والجراثيم وذلك لأنها حتى لو غسلت جيدا فإن الميكروبات تبقى حية بل وتتراكم داخل الأجزاء المكسورة خصوصا في بورسلين ولنفترض جد جدلا أن قدحا ما مات مكسور فاه وأردنا أن نشرب به فإذا ودعنا فيه الشاي أو القهوة أو غير ذلك من أنواع المشروبات الساخنة وإن جزءا ما من هذا المشروب سيتخلل داخل الأجزاء المكسورة من الإناء وسيلامس الميكروبات والبكتيريا المتراكمة هناك وبالطبع سيقوم المشروب بنقلها ونشرها وتعميمها على باقي أجزاء الشراب إلى أن تدخل إلى جوف من يشرب من ذلك الإناء وبذلك يتحقق الجرر والمرض لذلك ندب ندب ندبنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ترك الشرب من كل قربة أو آنية مكسورة ما لا يتحاني da musulunci yayi kada a sha ruwa kada a sha wani abin sha a salka ko gora ko tulu ko tukunya ko kofi wanda yake ya fashe musulunci ya hana idan kofi ya fashe musulunci ya hana a ringa shan ruwa a ciki idan radda ta fashe musulunci ya hana a ringa shan ruwa duk abin da ya fashe musulunci ya hana a ringa shan ruwa saboda hadisin abi sa'id al-khudri yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a ringa wato dula abin shan ruwa ana shan ruwa ba an fasa shi shine a karya wato bakin tulu ko a fasa bakin tulu don a ringa shan ruwa daga shi malaman hadisi Allah ya saka musu da alheri sun ce wannan hani ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hani ne na makaruhi ba na haramun ba in ka sha wato amma ba ba ce wanda manzo Allah ya hana abin shi shine yafi alheri yace abin da yasa aka yi wannan hani shine duk goran ruwa ko kai ko ta roba ce in ta fashe za ka ga inda ya fashe nan a nan da take taruwa na ko kofi ne ya fashe ka lura da inda ya fashe ka gani za ka ga da tina ɓuya a wajen eh da haka shine babban abin da ya sa zai zama wajen taruwan wato bacteria kamar yadda malaman likitocin wannan zamani suka tabbatar cewa idan abin shan ruwa ya fashe to zai zama wajen tara bacteria bayoyin cuta za su dinga taruwa a cikin wannan wajen da ya fashe yace ko da ana wanke shi kuwa za su samu wajen matattara suna buya a wajen sai su zama suna da rai wato a cikin abin da ake sha yace musamman yanzu ka dubi a abin nan tiles shine borsalin tiles ka duba ka gani duk inda tiles ya fashe a gidanka daidai inda ya fashe ka kalle shi ka gani za ka gada yake tare da ci na biwancin ka kuwa za ka ga wannan ramu na nan ne yake rike wato dauda to irin wannan riƙewa da yake yi to haka nan duk abin da ya fashe ake sa ruwa a cikin wajen zai ringa zuwa yana tara wato ƙwayoyin cuta wanda yake in har abin ya fashe za ka ga ya ce ya ba da misali ya ce to mu ɗauka abin da ake sha shayi ne ya fashe idan ka zuba shayi a ciki in har akwai inda ya fashe to inda ya fashe nan ko da shayi ne mai zafi kwayoyin cuta idan akwai su a nan za su je su buya ƙarshe kuma duk da yana da zafi za su je su buya a wajen ƙarshe idan aka zo aka raba abinda a za a sha din nan to sai ka tarar da ya ciru zuwa wajen masu sha wannan daman abin da musulunci ya hana kenan ka a ringa yada kwayoyin cuta shi yasa duk abin da ya fashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a daina shan amfani da shi wajen shan ruwa da wannan yada kwayoyin cutar ne zaka ga cututtuka tana yaduwa a cikin mutane shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana kada mu ringa shan ruwa a abin da ya fashe wannan koran da idan ta fashe ka lura ka gani in ana zuba ruwa a ciki to wajen da ya fashe zai zama wajen matattara na datti wallahu a'lam ba cinya ba kafa ba wai ce in tsagewa ya yi fa na ne bambanci tsagewa da fashewa a inda ya tsage nan ne zai ta shiga so dai a gyara kawai in ya tsage sai a gyara ai ba hana in ya fashe a yi aiki da shi bane eh to aka ga shi kuma wannan ba wajen sha bane ba hannun ne ya yi ban ba a ci shi kofin ne ya fashe kuma to dai yana tara duk da shi ne ka lura ka gani duk abin da aka fasa kalle da aka fasan ka gani na zai zama matattara ne na dauda kuma shi ne abin da ake so a kiyaye kuma shi ya sa shi ma malami ya ce wani hani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba na haramun bane in ka fasa ka sha kayanka sai ka biyo na shi ne alwala a tsaye mutum zai iya yi zai iya zai iya amma inda ya zauna da yafi kamar shan ruwa ne za mu zo mu karanta annabi sallasa ya hana sha ruwa a tsaye saboda a likitan ma in ka sha ruwa tsaye saboda akwai wani bakin hanji ne idan ka sha ruwa a zaune ruwan zai je shiga wajen sai wato matata da ke tace ruwan sai ta tace ruwan sai ta ba wa jikinka ruwa wato mai zama ya yi maka amfani a jiki amma idan ka sha a tsaye to akwai matsala wadda mai yawa ma har za ka cutar da lafiyarka ta yanke mana ba ya je mina ba kuma ga iyali kuma garinsu su mai ka kasaru na? a hanya ne dai za su ringa yi mutum yana da iyali a mina yana abuja yana aiki kuma yana da iyali ma abuja to mina ya zama garinsu abuja ma ya zama garinsu an gane amma yana kan hanya duk lokacin da zai tafi mina yana hanya zai yi kasaru amma da zanen ya zo abuja ya zo gida sanan da zanen ya shiga mina ya shiga gida da ka zai cika sallah kuma ai ko ina ma ko a hankali ka duba ya garinsu ne idan aka ce masa in yana mina aka ce daga yau kan tsara zuwa abuja sha zai iyali ta dawo gida na in yana na aka ce kai kara zuwa mina za a ce kawai ta so sai ta dawo nan ne amma shi ma gida ke sha su ne za ka yi ta ba to wajen ba da zarka mutumin da ya saba ba mutane duk shekara wai su ne duk tabbas zai ce ai su ma ba Allah ne ya ba da sunan su ba ko wataƙila su ne suka fi cancanta ne abin da ya gani da haka kuma mai yawa kuma abin da yake ba su ba wai wani abu ne da ya taka kara na ya karya ba domin abin da ake sa rai wanda ake ba zakka shi ma kawai wata rana ya ce alhamdulillah zai bada mana ba mutum zakka ya kamata a ce shi ma yana ba da zakka shi ma ya zama dan kasuwa in dan kasuwa ne shi ma ya kahu na amma kaga irin dai dan kadan kadan ne daman kawai na kashewa ne to kaga ka saba ba mutum kuɗi kuma shekara ta yana jira baka bashi ba ai ba zai ji daɗi ba na shi yasa gara ma wanda ka iba ka gama da su lafiya na eh sai ka ibi daidai ina nuhu akwai ba zai mutum ya sa rai za ka bashi kaga wasu mutanen kuma daman ba su da kirki da ka saba musu alheri kuma kai ka sa kanka a cikin danja na eh ba su san kuma wani abu ya zo ba sai ka ji suna ta magana sun manta da alherin da aka yi musu a baya na sun manta sun manta ba dole bane ma ka ba su misali ji sai su manta ka ji suna ta maganganu shine da yayin wannan kuma ba su bai da kyau na yawa yawa duk bai da kyau kowanne janibi ne wanda ya kamata a duba kai in ba a baka babba na kawai ka ce ba rabon ka bane shi kenan Allah bai rubuta ka ba ran ma da aka baka rabon ka ne Allah ya rubuto ka to bana ba Allah bai sa da kai ba kawai shi kenan ka wuce wajen wai an kawo complain ana sa a sai filin masallaci sai kuma lokacin zakkan mutum yayi sai ya fita sai fili bai ba me yi ba mutane za ka ba in ka ba kuma ka sai masallaci na yawa ai an gane hausan kai ba kwamiti ake ba zakka ba jama'a mutane ake ba zakka idan ka duba lissafin da Allah madaukakin sarki yayi har kalman wafi sabilillahi da Allah ya ce ka duba abin da malamai suka faɗi suwaye wafi sabilillahi na ya sai fili a ya kashe ne an ba liman zata kashewa ne ya cika ji a so kamar nawa shi ne na cewa maganar mai kudi ya ringa cire kudi yana siyan fili ba shi bane mutane zai ba zakka wannan jerin da Allah ya priorities ne Allah madaukakin sarki ya jera ma inna masadaqatu lil fuqara inji Allah wal masaki duka tsallake zuka je kana sayan jini ana gashi nan yanzu wannan azumi da zamu shiga ai za ka tausaya wa wasu mutane ba ina nufin mu nan ba sai mu ce alhamdulillah amma ka je wasu wurare ka ga mutum magidanci da yara da iyali amma ko abin da zai karya bai da shi ko bai san inda zai samu ba kai ko roƙo ne ma bai san wa zai roƙa ba misali suna nan da yawa wallahi da kaga a tsallake su a jana sayan fili azuri ba idan an tabbatar da jari za ta ai ba ana nufin duk wanda ka ba da kafa yayi kasuwa ba na nan wani ka ba shi daman kashe kashewa yake shi bai iya komai ba sai kashewa shi ne na cewa in za ka ba masu jarin ai akwai wanda an sani cewa wani an ba shi kasuwa zai misali akwai wanda kuma ka ba shi kuma ba ma sa ba sa ma doka wai ka in ka ba mutum zakka ka sabar ido me zai ba ba ruwanka yawa ba ruwanka tsakanin shi da shi da mahalicinsa in ya ga dama ya kashe in ya ga dama ya je kasuwa amma dai ana son waɗanda ake ba zakka ba wai kuma an dinga ba su kenan ba na su ma su ringa ba wasu an shi ne ma'anar rage talauci a cikin al'umma eh Allah Allah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعديت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك أكون با على دا يرسو على دما داجي آه المقورة على مدوكتين سيكي جيكنشي Allah sa ya huta Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu to Allah ba ta lafiya akwai wata da ta samu hatsari ana barin addu'a Allah ba ta lafiya mu kuma Allah ya tsare mu bismillahir rahmanir rahim Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu وأكرم نزله وسيم مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد ونجه من الخطايا والذنوب كما إنك الثوب الأبيض من الدنس اللهم إن كان محسنا فزي في ثاني وإن كان مسيئا فتك عن سيئاتي اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده اللهم اغفر لنا إلا سرنا إلى ما سار إليه اللهم اشفها واشفنا واشف جميع مرضى المسلمين اللهم اشفها واشفنا واشف جميع مرضى المسلمين اللهم اشفها واشفنا واشف جميع مرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين